Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته Yau Lahadi, talatin ga watan Ramadana, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku, daidai da ɗaya ga watan Mai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya da ashirin da biyu. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad muna cikin juz'u sani a firiya da tafsir na maulanmu sahibul faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu anhu shafi na 289 muna cikin suratul arab za mu tashi aya ta 57 malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإله العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المعدل وانفع به بنظرة تأتي لنا بالزمن أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفرجة ورحمة آمين وتوفيقا وسترا ورعاية آمين barkanmu da azumi barkanmu da yau da fatan an sha ruwa lafiya bismillahir rahmanir rahim wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya gama buga mana misali a cikin ayar da ta gabata na raya matacciyar ƙasa da ruwan sama Allah tabaraka wa ta'ala yana zubo ruwan sama a ƙasa wanda take matacciya ta rayu kuma ta fidda tsiro haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yake tada matacci daga cikin kabarinsa bayan ya mutu kazalika nushur wa kazalika tukhrajun kazalika nukhrijul mauti la'allakum tadhakkarun sannan bayan nan Allah tabaraka wa ta'ala ke buga mana misali a cikin wannan ayar ita kuma wal baladu tayyibu wato misali shine bambancin mumini da kafiri bambancin mai biyayya ga Allah da kuma bambancin mai saban Allah domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta zuciyar mumini da kyakkyawar ƙasa zuciyar kafiri ya kamanta ta da mummunan ƙasa kyakkyawar ƙasa in ruwan sama ya zuba akan shuka to shuka yana fitowa yi kyau ruwan sama ne shine ayoyin alƙur'ani duk sanda aka yi wa zuciyar nuni ya ruwan saman ayoyin alkur'ani to yanzu yanzu sai ka ga tsirrai masu amfani na imani su fito amma kafiri ƙasar zuciyarsa tsandariya ce ƙasar kanwa ko gishiri bai yiwa a yi noma a ciki ko an yi ruwan saman ayoyin alkur'ani bai ma san ana yi ba shine misalin da Allah tabaraka wa ta'ala yake buga mana a cikin wannan aya wannan misali Allah ta'ala ya buga shi ne tsakanin mumini da kafiri sai ya sanya mumini ya zama shine kamar ƙasa kyakkyawa mai tsarki kafiri shine kamar ƙasa mummuna wanda take tsandarya shine Allah ke faɗi wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون wato idan muka lura a jiya mun bayani wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya cika ta da shukuru sai ce li qaumi yashkurun domin maudu'in ayar wato yana magana ne akan al-ibtida'u bil ilmi wal amru bil irshad shine maudu'in ayar wannan ayar da ta gabata a baya sai ce kazalika nusarrifu ayati a kazalika nuhyil mawti la'allakum tadhakkarun wacce ayar kazalika nuhyil mawti la'allakum tadhakkarun wannan aya kazalika nusarrifu ayati liqaumin yashkurun menene dalili ita wannan aya tana magana ne akan shiryarwa da ilimi da aiki da irshadi mawdu'in ayar kenan ya sa ce liqaumin yashkurun waccan ayar ta baya ita kuma Allah subhanahu wataala yana magana ne akan al-intibar wal istidlal lura da kuma shiryarwa da kafa dalili shi ya sa ce kazalika nuhyil mawti la'allakum tadhakkarun to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wal baladu tayyibu kayan kasa mai tsarki al'azbu wanda take tsarka mai wato mai kyau mai tsarki ya kallu na batuhu ainihin wato tsire-tsiren da ake shukawa a ciki yana fitowa ne hasalin kyakkyawa ga kwari ga haske bi izin rabbihi da izinin ubangijinsa wato da ganin daman Allah da kuma ikon Allah hada masalul lilmumi wannan kasa Allah yana buga misali ne da ita akan mumini yasma'ul mau'izata mumini yana jin wa'azi a bayan tafiyu biya sai ya amfana da wannan wa'azi da ya ji wannan zai kamusa amma kasar da ta wato ɓaci kamar kasar gishiri ko kasar kanwa ko marmara wanda ta zama kabusar turabu ƙasarsa ta yi muni to la ya kalli na ba tuhu illa da kida tsiron da za a shuka a ciki baya fita sai da wahala shi ne kusurar dubu shakkati yana fita ne da wahala kwai da wuya ka ga an shuka wani abu an amfana da shi wa haza masalul kahi wannan shi ne misalin kahi ka zauna a wurin ka zauna a wurin wannan shi ne misalin kafiri ka zalika nusarrifu ayati yadda ka ji nan hake haka nan muke bayanin ayoyinmu muke maimaita ta liƙaunin yashkurun ga mutanen da suke masu godiya ga Allah fa yu'minuna sai su yi imani wato Allah subhanahu wa ta'ala yana sarrafa ayoyinsa kuma yana yin bayani game da ayoyinsa yana maimaitawa da shi kawai yana maimaitawa ga jama'ar da suke da imani a suke da godiya domin kuwa su samu su yi imani idan ka rufe suratul makkiya wannan sura da muka karanta yanzu idan ta kasance a makka aka saukar da ita la budda an yi yadda fi al babu makawa dole ne alkawari na azaba na narko ya rika zuwa a cikinta a alwa'idu shadidu kenan azaba na alkawari mai tsanani na narko ya rika zuwa a cikinta كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون فيؤمنون إذا كانت السورة مكية لا بد أن يرد فيها الوعيد الشديد in dai wato aya ta zama a makka aka saukar da ita to dole ka rika ganin alkawari na narko mai tsanani yana zuwa cikin ta wa zikru awalul akhira da kuma ambatan halayen lahira halin alkiyama wala budda min qisatil anbiya id yatafakkaru babu makawa zaka rika ganin kissoshin annabawa da labaransu domin mai sauraro ya tafakkuri ya tunani idan ya ga dama ya imani in ya ga dama ya kafirce domin zai ji abin da ya faru da wanda suka yi inkari suka yi mutu suka yi jayayya kuma zai ji labarin abin da ya faru ga waɗanda suka yi imani suka bi suka sallama ya lamu na hannun lalzina kan zabu da albiya ya halaku daga nan zai san cewa waɗanda suka ƙaryata annabawa suka yi jayayya da su wato sun halaka fa ya haifuna annahum idza kazzabu sai mutanen makka su ma su san cewa idan suka karyata hazan nabi da wannan babban annabi sallallahu alaihi wasallama fahum sayahlikun su ma da sallu halaka za ta zo musu wa rasul aidan sannan ba su kafiran kawai ba shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana saukan masa da waɗannan kissoshi ya alamu dan ya san annal anbiya qablahu kazzabu cewa annabawan da suka shuɗe kafin shi al'ummar su sun ƙayyata su wa an karu alaihim sun yi musu a kansu game da sha'anin annabtarsu wa makaru bihim sun shiga musu kaidi da makirci amma wan nasaru lahum nasara da taimakon Allah tana hannunsu innahum lahum mansurun wa inna jundana lahum galibun wannan shi da Allah tabaraka wa ta'ala yake kisanta wa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wato ba wai kafirai kawai bane ake magana da su mu ma ana magana da mu domin kuwa annabawa suna da magada su wane ne magadan annabawa waliyai idan kafi ya kare ta annabi azaba ta sauka a kansa to duk mutumin da ya karyata waliyi to shi ma wani abu na jarabawa daga Allah yana iya samun sa shi yasa ko ba ka da alaka da wani kar ka zabe shi ka kyale shi ci gaba da kiran sa kawai da yawa irin fassara da ake waliyai ba haka suke ba wali baya koya mutane sabon Allah wali baya koya wa mutane rena Allah wali baya koya wa mutane kin bautar Allah waliyai suna koya wa mutane ƙaunar Allah da biyayya gare shi da soyayyar annabawa da manzanni a ranar gina wa alaihi salatu wassalam shi ne abin da suke koyarwa saboda yana da kyau idan ana kisar da waɗannan kisoshi mu dinga duba kawunan mu a ciki shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar masa da wannan ayoyi yana gaya masa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi qur'anaka duk lokacin da kaga muna labarta maka labarukan annabawa muna kawo maka labaransu muna gaya maka ne domin zuciyarka ta samu natsuwa idan an zagi ka sai ka sa shi kafin kai an zagi wani annabi idan an kore ka sai ka sa shi kafin kai an kore annabawa da yawa idan an kashe mabiyinka ko masoyinka ko na kusa da kai sai ka ji kamun kai an kashe wa annaba masoya da yawa wasu annaba masu kansu an kashe su shi yasa muke kintanta maka waɗannan kistoshi laqad arsalna nuha
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره inni akhafu alaikum azaba yawmin azim wato bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana nimatul ijabi nimar samuwa da kuma nimatul injabi waɗannan nimomin guda biyu babu wani mahaluki a cikin halittar Allah wanda ya wofinta daga barinsu nimoni biyu ne nimatul ijabi nimatul imdad ba wanda baya ciki kuma manzon Allah shine wasuka su duka biyu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama ita ta haifar da waɗannan ni'imomin baki daya da nimatul ijabi da nimatul imdad to bayan Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana su ga baki daya sai kuma Allah tabaraka ta'ala sai yana gaya mana cewa a makomar bawa in yi aiki mai kyau ko kuma yi aiki mai mara kyau makomarsa zuwa ga Allah ne domin Allah tabaraka ta'ala zai saka wa kowace rai abin da ta aikata to sannan kuma sai Allah ta'ala sai biyo bayan waɗannan jawabai da kistoshin annabawa tare da al'ummatansu da kuma irin kawar da kan da mabiya kafiran al'ummarsu suka rika yi musu akan da'awarsu ta annabta Allah subhanahu wataala yana yin wannan ne domin ya ma'aiki sallallahu alaihi bayani wato game da sha'anin idan ya ga wani ya juya mar baya to ba shi kadai aka fara yi ba haka ba idan ya ga Abu Jahal ya juya masa baya to Musa ma yana da Fir'auna Annabi Ibrahim yana da Namaruzu Annabi Isa yana da Dukkan Nasar haka nan sauran annabawa kowa yana da irin abu jahil ɗin shi to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke kissantawa annabi sallallahu alaihi wasallam kissoshin annabawa domin ya san irin juya bayan da mutanen Makka suke masa da wulakanci da kawar da kai ba shi ne farau ba bari dai ya gabata annabawa mabiyansu sun musu irin wannan kuma Allah ta'ala yana so ya hakurkurtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin abin da yake fuskanta na daga wulakancin maguzawan mushrikan maka kuma a cikin wannan istoshi Allah yana nuna cewa idan ka ga kafiri ya yi wa wani annabi wulakanci ko ya cutar da shi sai ka ga an kyale shi to ba kyale shi akai ana ba shi dama ne ko zai tuba zuwa wani lokaci Allah baya yin saurin gaggawan harkar da wani kafiri domin ya cuci wani annabi ko kuma yin saurin gaggawar harkar da wani mulkini domin ya cuci wani wali da yawa kafiri zai cuci wani annabi daga baya sai hasken imani ya zo sai ya zo yewa wannan annabi wata hidima wadda wanda ya fara musulunta ma bai ba yanzu misali irin sai na goro irin su khalid ibn walid irin su abu sufyan inda Allah ta'ala ya saurin gaggawan harkar da su kaga da ba su musulunta ba to ma Allah tabaraka ta'ala ya san cewa a ƙarshe za su musulunta abu sufyan ya taba zuwa ya tsaya a gaban zainul dan jisinna lokacin da aka tura shi daga harbin makka za a kashe lokacin yana kafirci yanzu sai a gaban zai ce masa an shirka billahi ya bai a tuhibbu anna muhammadan kana inda na na dubun qawli sai wa anta jalisun bayna ahlik kai yanzu zaidu ba za ka so a kai kana cikin iyalanka ba suna wasa a jikinka ɗan ƙananan yara suna hawa wuyanka ga muhammadu shi kuma mun kamo shi za mu daɗe wuyansa kai ba za ka fi san haka ba abu su ke faɗo sai zai ne kalli abu sufyan a matsayinsa na sarkin maka shi kuwa miskini talaka fakiri kuma gashi za a kashe amma ya ɗago ya harare shi ya ce wallahi ma uhibbu anna muhammadan al'ana fi makanihin da zai huwa fihi tusibuhu shaukatun wa ana jalisu baina ahli ya ce zancen banza kake wallahi wallahi ka gani a yanzu a halin da nake ciki kaga kashe ni za a yi ko wallahi a kashe ni ya fi min sauki akan a kamun labarin kaya ta su gini ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kaji ba wai da a bashi labari kaya ta su gini ga annabi gara a ce an dace mai wuya balle a ce wai a kama annabi wai a ce an kashe annabi wai yana gida yana shi iyali abu su biya ne daga kai ya kada ya kada ya ce kai ma ra'aytu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi ban taɓa ganin wani ɗaya daga cikin mutane ba da yake son wani ɗaya kamar yadda sahabban muhammadu ke son muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mutum a kama shi za a kashe maimakon ma ya zazzagi shi wancan ɗin sai ma yana ƙara neman ya tura mu yau kuma a matsayin na sarkin maka mutanen nan sun yi nisa to ashe shi ma wata rana zai musulunci to haka su sai na umaru da sauran makamantansu to haka Allah subhanahu wataala yake baya yin gaggawa a cikin harkar da kafirai ko kuma mulkirai bari dai yana jinkirta musu ko za su tuba amma babban abin farin ciki wa aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe tana ga masu tsoron Allah kuma ita wannan aya Allah tabaraka ta'ala yana gaya masu imani da kuma waɗanda suke da tunanin yin jayayya da annabawa ko da waliyai Allah yana musu wa'azi yana gaya musu cewa bari ku ji ba lokacin da na turo annabuwa ne su wane da wani suka yi jayayya da su da shi na turo musu bala'i ko annoba waɗansu na halakar da su da daddare kamar mutanen annabi ludu waɗansu na halakar da su tsakar rana kamar mutanen annabi shu'aibu to Allah ta'ala yana kawo waɗannan misalai domin mai hankali ya lura in an turo wani annabi kada ya cuce shi kuma kada ya juya mai baya domin ya bi shi sai ya sake cewa da kan kana fi kisafihim ibratun bi ulil absa hakika kissoshin annabawa da manzanni da Allah ke kawo a cikin Alƙur'ani ya isa izina ga ma'abota ƙwayar hankali waɗanda suke gani da idanuwar zuciya to Allah da Allah zai fara kisantawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kistoshin annabawa domin ya ba mu labari da zai fara sai fara da annabi Nuhu annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzanni da Allah ya shi ne farko babu wanda ya sha wuya kamar shi shi ne ya fara haduwa da izayar mabiya Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga al'ummarsa maguzawa daga cikinsu ya zauna cikinsu shekaru mai tsawo yana kiransu zuwa ga kaɗai da Allah da bauta masa har Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa labisa fihim alfa sanatin illa 50 aman Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Nuhu zuwa ga al'ummarsa ya zauna yana musu wa'azi shekara 950 shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ba shekaru rayuwar shi ba shi annabi Nuhu asalin sunansa Abdushakur Abdushakur kila waɗansu malamai suka ce an sa masa Nuhu ana kiransa Nuhu saboda wato kuka da yi an ce ya yi kuka shekara ɗari biyar yana kuka shekara ɗari biyar yayi yana kuka wai wani kalle saboda yanke ido ɗaya to sai ya faɗi wata magana in ce ka wani kare da ido ɗaya sai karen ya buɗe baki ya ce haka Allah yi tun da ya ji wannan yi ta kuka sai da shekara ɗari biyar yana kuka ina ɗin ce mai nuhu amma sunansa abdishakur shekara ɗari biyar ya yi yana kuka ƙila waɗansu malamai suka ce a sunansa abdul gaffar sunan annabi nuhu abdul gaffar me yasa aka sa masa nuhu saboda ko da yaushe ana jin kuka daga cikin zuciyar shi in ya zauna tare da za ka ji zuciyarsa tana kuka saboda tsoron Allah ƙila kuma waɗansu malamai suka ce a sunansa abdul malik abdul malik sunan annabi nuhu me yasa aka kama suna nuhu saboda kukan da ya tsawon shekara ɗari biyar ila waɗansu malamai suka ce sunansa abdul a'ala abdul a'ala sunansa dalilin kukansa ake kiransa nuhu ila waɗansu malamai suka ce shi ne farkon wanda ya fara faɗin la ilaha illallah saboda lokacin da ya shiga cikin kwale-kwale ya ga yadda ruwa ke ambaliya ruwa na ɓulɓulowa daga ƙasa kuma ruwa yana zubowa daga sama kamar zai kibar da farfaren shi sai ce ya ubangiji ina roƙonka ka tsirar da ni da jama'a da ke cikin wannan jirgi domin ba kowa a cikin duniya in ba mu ba in muka halaka shi kenan duniya ta halaka kuma kayi alƙawari in ni ja'in bil ardi khalifa kuma kai ba ka faɗa alƙawari sai ce nuhu idan kana so jirgin ka ya tsira ka faɗi la ilaha illallah so dubu shi ne annabi nuhu ya dinga faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai ne ya tubu to da ya ga jin ya kuma ta ya tsira ruwa kuma ya tsaya sai annabi nuhu ya ce abin da ya kubutar da jirgina ba zan daina yin shi ba har in mutu shi ya sa nuhu kullum cikin zikiri kullum har zoben sama da ya sa aka yi masa abin da aka rubuta shi ne la ilaha illallah ya rabbi aslihini a cikin zoban annabi nuhu abin da yake ciki ke shi ne ce inna kalaman najjani Allah bihi min al-garbi la haqiqun Allah yafarikun kalmar da na dinga fari Allah ya kubutar da ni daga cikin kwale na jirgin ruwa na babu makawa bai kamata ya rabu da ni ba na dinga faɗin sa ke saboda akwai albaqiyatu salihat menene albaqiyatu salihat سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله waɗannan biyar da mala'iku da annabawa su ne suka yi su mala'iku waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah su ne suka fara faɗin subhanallah kun sani al'arshin Allah ya fi komai girma a cikin halittar don dukkan halittar Allah suna ƙarƙashin ƙafafun al'arshi. To da Allah halitta al'arshi sai halitta mala'iku guda takwas sai ya ce su ɗaga al'arshi. Suka yi suka yi al'arshi ko motsi baya Sai Allah ta bada mutane sai ya halitta wani irin ƙarfi daga haske na iko sai tufatar da jukkunan mala'iku sai ce ku ɗaga da malaku suka sake dafa al'arshi sai suka daga shi kamar sun daga wannan takardar suna daga shi sai suka ce subhanallah sarki ya tabbata da in ba Allah ba wa zai ba da karfin da za a iya daga wannan saboda haka su ne farkon wanda suka fara cewa subhanallah malakun da suka daga a ƙarshe alhamdulillah annabi nuhu annabi adamu shi ya fara cewa alhamdulillah lokacin da Allah ya halicce shi ya sa rai ranar juma'a shi kenan idanuwarsa suka buɗe hancin sai ya buɗe ya shaƙi numfashi kunnen sai ya buɗe da bakin sai ya buɗe sai ya atishawa sun ce alhamdulillah sai mala'iku suka ce alhamdulillah sai Allah ya ce masa dan haka da yi ka adam kafin kai ba wanda ya taɓa gode mu sai ibada ake kai ni kuma godiya nake so Adam shi ne fara gode wa Allah shi ne farkon wanda ya fara cewa alhamdulillah farkon wanda ya fara cewa la ilaha illallah annabi nuhu kamar yadda muka bani lokacin da ya leko ta tagar jirgin shi ya ga duniya duka kowa ya halaka ba kowa a duniya ruwa ya kashe kowa da ya leko ya kalli duniya ya ga ta yi ɗaya sun ce la ilaha illallah bi ma'ana kullum man alaiha farkon wanda ya fara ce Allahu akbar shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da namaruzu ya sa aka hura wuta ta wuri ganga ganga sai ya zama ba za ta yi zuwa kusa da wutar ma a ce ba annabi ibrahim ba aka rasa ya za a yi sai shi ɗan ya zo a sifar wani tsoro sai ce mu muna da dabara da za a yi na marujin kalli shi ce ya ce dattijo ya za a yi ya ce majaujawa za a yi sai a saka shi a ciki sai a nemi kati sai su juya su juya su juya sai su harna shi sai fara tunda in an je kusa da wutar ƙonewa ake saboda zafinta to a saka shi a cikin majaujawa a jujjuya shi sai a harba shi na marujin sai kai amma da dai akwai tsohon banza tsohon kai mugu ne shi da ashe iblis ne shi ke na aka saka annabi ibrahim aka juya aka juya aka harba shi annabi ibrahim yana juyawa yana juya zai fada wuta sai Allah ce wa jibril ga mutumin na wani ya ka an yi mai jarabawa ka ji yaya imanin annabi ibrahim yana juyawa ya zai fada wuta sai jibril ya zo kullum shi ce yaya kana da bukatar taimako sai ce a rumma in sha ni ba zan nemi taimako wurin Allah wurin wani Allah sai shi ko yaya a sanar da Allah halin da yake Allah za a gaya halin da nake ciki Allah za a ba labarin halin da nake ciki ilmuhu bi hali a ganin su hali saninsa da halin da nake ciki ya wadatar da shi daga sai an roƙe shi idan ya rubuta cewa zan kore to ni na fi yadda ya nufa ba na so ya canza ikon shi ban masa wata ibada ba haka kawai ya zaɓe ne mai da shi ni ba da haɗin shi to ya kamata ni ma in sallama masa sai Allah ta bar ko ta ce gibril ka ga masoyi na ka ga aboki na gibril ke sa da gama ibrahim aboki na ne yace to yanzu gibril abin da za a yi maza ta fa aljanna ka ji wani mutum yana juya ya kusa kai wa mutum wanda kawai ne wai a tafi a gan a ji a ɗauko shi a katifa da ruwan sanyi da naman ɗan shida a kawo mai in ya fada ya fada a kan katifa ka san jibril yana yin tafiyar mil miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu cikin sakan guda ita wani ibo ya yi tafiyar miliyan biyu a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu mika'il kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu israfilu miliyan ɗaya da dubu ɗari shida yake amma annabi Muhammad ya fi su sauri. Sai Ibrahim ya ce haka shehu Mansur me yasa kake kawo ya ce ai ba annabi ba mu ma da siru bi sani yadda ni yadda ba ni ne. Muna yin tafiya tafiyar da take wulakantar da wurin jet kuma a zaunar muna zaune amma muna tafiya da take tsallake duniya da rayuwa in kana neman musiri a fadar Allah fadar Allah ko ba a duniya ta girma a gare to annabi ba ya da ba yana fadawa cikin wuta kawai sai ya ji shi akan katiba ne ko ya ci dutse ya bige shi akai ko itatuwa kawai sai ya ji shi a fada kan katiba katiba mai taushi yana abubuwa da ya zauna sai ka an aje mai tebur ga nama da shi da gaban sai da ya ɗauki nama ya kauna sai ya ɗauki bayan sha da ya ji sanyi a makogoro sai ya ce Allahu ya ce girman Allah ya fi na kowa in ba Allah ba zai ba da ikon da za a sha ruwan sanyi a wuta to annabi Ibrahim shi ya fara cewa Allahu akbar sai wanda ya fara cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shine annabi Muhammad ya fito daga gidansa haramin makka kafin ummu hani Allah ya kara mace da ɗan wasan na wanda ake ce mata fakita ce a garin Isra'i da Miraji ya tsoho ya tattaka ya tattaka ya hau baraka ta tashi da shi ta je shi a masallacin Kudus ya taka yau annabawa sallah daga nan ya haye sama ya wuce sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ya je sidratul muntaha jibril ma da ya zo ya ɗauko shi ɗan rabiya ya ce to daga nan zan koma ya ce saboda ne ce wani na illa lahu maqamu ma'lum shi ya ce wa la khalimu illa tafanna lahu li ba dole ya jira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya tun yana taka wurin taka har ya je wurin da babu inda ake taka ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce kasa ya wuce sama ya wuce gabas ya wuce yamma ya wuce kudu ya wuce arewa ya wuce duhu ya wuce haske ya wuce akwai ya wuce babu ya je da wurin da ba shi ba motsi ya zanta da Allah to da ya je wurin sai ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu jini ba gaba sai na Allah babu wani dabara ko wani ƙarfi da zai iya kawo mahaluki wani mahaluki nan wurin sai dai Allah kawai to waɗannan zuwa ke kira albaqiya to salihat in ka karanta wannan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim za a baka ladan halittun ƙasa da sama kuma da wani abu zai faru da kai ya firgici ko na tsoro ka firgita sai ka faɗe shi to wannan abin tsoron zai dawo yana tsoron ko mene ne shi Kare lafiya.
to annabi nuhu alaihi salam shi ne farkon wanda ya bada faɗin la ilaha illallah kila wannan su malamai suka ce annabi nuhu alaihi salam ya shekara shekaru ɗari dubu biyu da ɗari biyar shekarun annabi nuhu dubu biyu ne da ɗari biyar ya shekara ɗari takwas da hamsin shekaru ɗari takwas da hamsin ya yi kafin a aiko shi an san an annaba shekaru arba'in ne da aiko shi to annabi ne mutum ne shekara ɗari takwas kowane shekara goma na annaba shi ko shekara ɗari biyar saboda shekarunsu ana tarewa ko irin halittar su tana da girma to shi sai ne shekara ɗari takwas da hamsin kamar ka ce shekara arba'in da biyar sannan Allah ya aiko shi sannan annabi nuhu ya shekara a cikin jama'a da yana musu wa'azi shekara ɗari tara da hamsin kuma sannan ya shekara ɗari biyu yana gina yana gina bare wannan jirgin ruwa da ya ɗauke su na ruwan dubana shekara ɗari biyu aka yi ana yin shi shekara ɗari biyu har ma mutanen sa suna masa izgi an haka za ka same shi na aiki sai ka ga su kafin da ah ya nabi yalla an da tattaki shi ke nan koma kafinta to Allah ya bada sa'a ya annabin Allah saboda wulaƙanci da izgiri irin na su kafirai din sannan bayan a annabi nuhu alaihi salam ya shekara ɗari biyu yana kera fare-fare ya shekara ɗari biyar bayan gama ruwan duba da kuma shi ne farkon manzo ko kuma shi ne farkon annabi bayan annabi idris alaihissalam ila waɗansu suka ce an haifi annabi nuhu ranar da annabi adam ya rasu ranar da annabi adam ya rasu ranar aka haifi annabi nuhu wato wani lokaci allah yana yin haka abin ana ɓoye shi ne allah bai bayyana da shi da yawa in ka ga wali to za ka ga ranar da aka haife shi wani abu ne ya faru ko ranar wani babban kuduri ya rasu sai aka haife shi ko kuma ranar wani babban kuduri ya samu wani sirri daga Allah misali kamar shi Umar Rubuti shi Umar Rubuti ranar da aka rada shi Jiyani maqamu qurbani fil kuzma ranar shi Jiyani na hawa kujerar qurbaniya babarsa ta haife shi yana hawa shi mara duje sa ko a duniya shi ya sa yi zo da wani karfin ilimi da kuma wilaya mai ban mamaki to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana anan wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi ko laqad arsalna nuhan laqad arsalna nuhan ila qaumihi a lalle hakika mu ne muka aiko annabi nuhu nuhu dan layuku layuku dan mutawashlahu mutawashlahu dan idrisu Allah subhanahu wataala ya aiko shi yana da shekara a ɗari takwas da hamsin fakala da muka aiko shi sai ya ce ya kauni ya ku jama'a ta ubudullah ku bauta wa Allah ma da kun min ilahin gairuhu ba ku wani ubangiji abin bauta in ba Allah ba babu da wani abun bauta ne cancanci ku bauta masa sai dai Allah hadihi kalmatuhum jami'an dukkan annabawan Allah wannan ita ce kalmarsu ya qawmi ubudullah ma lakum min ilahin ghayruhu har Allah ya cewa man yakun minhum inni ilahun hmm? to duk wani annabi da zai zo ya ce wa al'umma ta ku bi ni ne ubangiji ba Allah ba to Allah ya ce za mu azabtar da shi to dukkan su sun zo cewa suke ubudullah ma lakum min ilahin ghayruhu هذه كلمتهم جميعا فلهذا من كذب بواحد منهم فقد كذب بالجميع shi yasa duk wanda ya karyata annabi kwaya da to ya karyata annabawa ne baki ɗinsu abin da ya ce inni akabu alaikum ya ku jama'a ta ku yi imani ku karyata Allah domin cewa idan ku yi imani ba ni ina ji muku tsoro in abattun gairahu idan kuka kauta mu wani dodo ko wani gunki ba Allah ba ina ji muku tsoro ranar alkiyama za faru da azaban azaba yawmin azim azabar rana wanda take mai girma ko yawmin kiyamati ita ce ranar alkiyama ko kuma ranar saukan ruwan tufana qalan ma'u قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين
قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين to kaga izgin irin na kafirai babban mutum khalifan Allah babban annabi babban manzo kuma ɗaya daga cikin ulul azmi irin annabi Nuhu alaihi salam wai al'ummar da suke gaya masa wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce qaral malau wato duk inda ka nan ce al malau ana nufi الذين يملأوا يملؤون القلوب بالهيبة الذين ملأوا قلوب الناس بهيبتهم waɗanda suke cika fikatan mutane da irin kwarjininsu su ne almarau to irin manyan mutane sarakunan jinin da shugabanni da masu kuɗi da masu bala'aji na zamanin annabi nuhu wato al-ashraf su ne shugabanni min kaunihi daga cikin jama'arsa sai suka ce wa annabi nuhu inna lanaraka fi dalalin mubin kai nuhu ka bar maganar annabta kai kake ganin kanka kamar wata tsiya mu ba bai ma mu gaya maka wallahi mu ba mu ganka cikakken mutum ba mu muna ganin kama a cikin fata wanda take bayyananniya wato dalalin mubinin bayyinu fata wanda take bayyananniya wanda duk mai hankali ya ganta ya san kai batacce ne Allah ya kyauta kare ya kauri قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين وكان بمبنش عن محمد صلى الله عليه وسلم بمبنش القرآن عن الله سوء الأمة تسلي زاجن سوء ko su yi musu izgiri sai su kare kansu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke kare shi haka yanzu an ce annabi Nuhu fatacce yana cewa wallahi ba fatacce ba amma annabi Muhammad sai dai ga Allah yana wa mata hukum bi majnun na ga cewa wani ne Allah ya ce wa mu kawai shayar haka ko da yaushe Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ke kare shi to da sun ga masa wannan cewa a inna da naraka fi dalalin mubiyyin sai ya gaya wa jama'a ta shi kuma ƙara ya kun sai ce ya ku jama'a ta laita bi dalalatu wallahi babu bata tare da ni wato abdalalatu a ammu min abdalali abdalalatu ta fi ganewa daga dalalu abdalalu bata abdalalatu wato akwai bata wanda kai za ka bacci kuma ka san ka bace amma akwai fatar da za ka bata ba ka san ka bata ba akwai fatar da kai tsatacce ne kuma kai ka san ka bace kuma jama'a sun san ka bace akwai fatar da kai ba ka san ka bace ba amma mutane sun san ka bace akwai kuma fatar da wato kai ka san ka bace kuma jama'a sun san ka bace to ita ce a baranatu to shine sai a ita ita a baranatu matan da wasu ne suke ganin ka bace amma kai ka san baka bace ba shi ne annabi Musa ya ce ai da fatar da mai itin san ya bace da fatar da bai san ya bace ba wasu ne za su gaya masa duk ba ta tare da hiya a amu min albalali wato albalalatu ta fi ganewa daga cikin daga daga albalalu fa nafiha kore dalalatu ablagu ita ta fi isa matuka min nafi daga kore albalalu walakin ni sai dai cewa ni nuru rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai mahalicin sammai da kansai mahalicin kowa da kowa ubangijin da ta da rabbi أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون النبي نوح عليه السلام yana gaya wa al'ummansa ya ce walakin ni rasulun min rabbil alamin laysa bi dalalatu wallahi ni babu bata tare da ni kowace iri walakin ni sai dai cewa ni rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin tarikai ubangijinku na zo ne domin in isar muku da risala ta rabbi manzanci wato sakonni daga wurin ubangijin ko ubangiji na wa ansaru uridu khaira ina nufin ku da alkhairi ina so muku abin da nake so wa kaina na alkhairi ina yi muku abin da nake yi wa kaina na sharri wa ansaru lakum ina nufin alkhairi a gare ku wa a'lamu lallahi sannan kuma ni na san wani abu daga Allah ma na tsarauna wanda ku ba ku sani ba saboda ka ku bi ni don ku san wannan abu aw ajibtum أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون yace a ajibtum wai yanzu jama'a ta mamaki kuke yi a kazzabtum ƙaryatawa za ku yi wa ajibtum kuna mamaki an ja'akum zikirun domin an bato ya zo muku mawuizatu wato tunatarwa min rabbikum daga wurin ubangijinku ala lisanin rajulin abda harshen wani mutum minkum wanda ya zo daga irin jinsin ku shi yasa kuke mamaki shi yasa kuke karyatawa saboda ba mala'ika ba ya zo muku mutum ne dan uwanku irin jinsin ku yaran ku kabilar ku ya zo muku irin zirafin domin ya alantar da ku wani tattaku domin wani tattaku laha domin ku tsoraci Allah wani Allah kun tura muna saboda ku samu Allah ya ji kanku sai ku karyata ni fakazzabuhu فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أمين وأدو القصة تازو وارباري دكي دكي دلا دلا شيء سورة سورة هود فإذا مدينا سورة كنتا وارباري دكي دكي دلا دلا تنجوما شيء سورة هود إلى وأدو mutanen da suka bi annabi Nuhu ba su da yawa duk wannan wa'azin da aka ga ya dage yana ta yi a annabi Nuhu ya zo ya ga wa al'ummarsa cewa kada ku kare sani dan kun gani mutum ne irin ku kuma dan uwanku cikin dangin ku ba mala'ika ba ne ya zo muku ba kanka Nuhu maimakon su saurare shi sai suka karyata shi fa an jainahu mu kuma sai muka tsiratar da shi wanda zai ma'aru tare da wanda suke tare da shi min algargi daga dilmiya a bahar mariya filbulki a cikin kwani kwale-kwale وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا مكذبين يد وإن سوء قرية آيوهم بالطوفان أشن ruwan الطوفان إنهم كانوا قوما أنيين domin cewa su mutanen annabi nuhu kafiran zamanin annabi nuhu sun kasance mutane ne waɗanda suke makafi ba sa gani idan zuciyarsu ba ta gani fa inna la ta'mal afka walakin ta'mal qulubul lati fi sudur a wurin anbiya'i farkon annabawa makasafin annabi nuhu shine farkon annabawa ko farkon manzanni makasafi ya zauna a cikin al'ummansa alfa sanatin shekara dubu illa hamsin aman sai yi hamsin ne kawai babu a cikin dubu yanzu yana kiran al'ummarsa ila haƙƙi zuwa gaskiya faramahu bin dalalaci sai suka jefe shi da fata shi wa rabbi la'anu ya ce adatul kufari dama haka al'adar kabarai yake da munkirai ya ake sunan ƙabiyyata suna juyar da yadda abin yake kafirai idan annabi ya lafira sai su rika nuna mutane shi ne batacce ba su ba haka nan mun kirai idan wani ya zo ya ce a daina ƙarya a daina gulma a daina caca a daina faɗin abubuwa wanda yake bai dace ba a koma ambatan Allah a koma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kula da amana a rika alƙawari a rika sai su ce ai shi ne batacce sai aka nuna mutane wasu abubuwa har ma a mushirkantar da shi ko a kafartar da shi su kuma sauran mutanen gari ba su san abu ba walakin na akar na su la ya alamu sai su yarda to shi ne shi wuce ai haka al'adar kafirai take shi ya zo yana kiran su zuwa gaskiya su kuma suna so su tura shi zuwa ƙarya yana kiran su zuwa aljanna su suna so su tura shi wuta to haka al'adar ziki ya ake sunan kadiyata ballu sun ɓace hatta an alhaji almurshida ya sifuna hufin dalalati saboda tsabar makanta da ɓacewa wai shiryayyen jagora irin annabi nuhu al'ummar da suke sifanta shi da ɓata li'annan domin cewa su yarunan fasada sana'a wa sana'a fasada su suna ganin barna shi ne gyara gyara kuma shi ne barna shi ne shi ce kafani kafani ma baki fara'a fasadan fara'an bal ujiru kifani fa inna falaha al'alamina bi qabri man qadas qadas daliman walahu kullu fara'i kullu fara'i bihi kad al-arbul basilati ba'dama uzillu wa dinu tada kullu janayi ya ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye matuƙar ina numfashi ba zan taɓa ganin ɓarna gyara gyara kuma ɓarna ba Allah ya kiyaye duk sanda mutum ya ga ɓarna ita ce gyara gyara ita ce ɓarna to zuciyarsu ta makanci kamar zuciyar mutanen annabi Nuhu domin abin da Allah tabaraka ta'ala ya tsibanta su da shi shine makanta makanta zuciyarsu makauniyar zuciya ce shi ne shi muke roƙon Allah kar Allah ya sa zuciyarsa ta zama makauniyar zuciya. Allah ya mana haka. A halakar babu Allah ya halakar da su, sakati kistatuhum da sannin kistar su za ta zo daki daki dalla dalla. Wai da ayu a kawo huda.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون الله أكبر وإلى آل أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Allah tabaraka wa ta'ala ce to bayan annabi Nuhu ya Rasulullahi ka dai ji irin wulakanci da izgiri da kafiran zamanin annabi Nuhu suka yi masa har suna gaya masa inna da naraka fi bayanin mubi a matsayinka na annabi manzo ulul azim to bayan shi kuma wa ila adin akamu huda ai wa arsalna ila adin akamu huda mun aika wa mutanen annabi hudu wato adawa su ma mun aika musu dan uwansu a matsayin manzo wato ado kabila ce asalin kabilar ‘ya'yan adu ne ɗan ausu ɗan iramu ɗan samu ɗan nuhu asalin su larabawa ne yana da cikin annabawa larabawa domin annabawa su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu guda biyar ne kawai laraba guda biyar ne kawai laraba kawai duka banu isra'ila to su shi wannan annabi a annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aibu dukansu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukansu larabawa su hudu shi annabi hudu Allah ta'ala ya aiko shi annabi zuwa gare su sunansa hudu alaihi salam yana da sura sukutun a cikin alkur'ani sunan sa hudu sannan sunansa alkur'ani ya zo su bakwai hudu hudu hudu hudu bakwai hudu sunan larabawa ne shi kansa annabi hudu da larabci yake magana a zamaninsa kamar yadda ya zo a hadisin abin zarri jibari abin zarri jibari Allah ya kara mai yadda ya roki hadisi mai tsawo daga ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo Allah yana ambatar annabawa a cikin jawabin zai ce minhum arba'atun min al-arab minhum arba'atun min al-arab hudun wa salihun wa shu'aybun ولديك يا أبا ذر yace a cikin annabawa akwai guda hudu larabawa hudu da salihu da shu'aibu da annabin ka ya kai a bazar ibari wato abin da ya faru shi samu dan nuhu shine baban larabawa baban larabawa hamu shine baban mutanen farisa farisawa da rum da sauransu hamu shi ne baban turkawa da sauran ya jubi da ma jubi turawa da sauran canisawa din shi ne babansu to shi samu dan nuhu shi ne baban arabul ariba domin malaman tarihi sun rawaito kuma sun ittibaki cewa larabawa sun kasu gida hudu ne ko kuma sun kasu gida uku larabawa kashi uku ne akwai arabul ba'ida akwai arabul ariba akwai arabul musta'ariba larabawa suraka nasabar annabi hudu tana karewa ne wato daga ayyuru dan sharihu dan arba kashar dan samu dan nuhu wannan shi ne takaitaccen tarihin annabi hudu a lalibina wa alaihi salatu wassalam za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci sai idan Allah ya kai mu a jibi ke da gobe sallah ba za mu yi karatu ba saboda maulan mu Sheikh Muhammad Abdullah Ibrahim Yes shi ne zai zo ya rufe mana karatu don haka ba mu sani ba jibin ne zai zo ko ko gata gobe sallah ba za mu yi karatu ba amma jibi za mu dawo mu ci gaba da karatu har sai shehu ya zo ya rage mana karatu sannan za mu dakata kamar yadda shi ya zo ya goge ya rabbi ya rabu ya rabu ya saman wa kun mu ji sannan ya wahidu ahadu ya faru ya ruturu ya ainihin muradiyata ya man la lahu shafa'un kana wa la walad ajis ubayta wa rizqahu abadan ya man la shari'a lahu wa la nidu anta ijazu bi kulli qa'ibin wajali يا بر يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق قمه ولا يناله نسب ولا حسد المصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد الآخر الأنبياء بأحمد صلي وسلم على خير الورى سيدنا محمد آل أثر الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع عمره والخاتم مع صبر ناصر الحق بالحق والهادي إلى ذلك المستقيم على آله حق قدره وإمكان العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أنا نافع أنا نافع